ولو كره المشركون أحمده تعالى حمدا يتقرب به المؤمنون الموحدون أشكره سبحانه يليد به المتقون المتبعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والأفاكون شهادة تنفأ قائلها يوم لا ينفأ مال ولا بنون واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وشفيئنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والسنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ودل الكتاب والسنة على وجوب العمل بالسنة قال الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله سبحانه وتعالى ومن يطئ الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وفي الحديث وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وفي الحديث أيضا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما, ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال رجل من العلماء ومن طلب النجاة في غير اتباع السنة فقد أضل ومن اتبع السنة فقد اهتدى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai, hukubar mu ta yau tana magana ne akan ruko da bin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yi masa biyayya. Dukan godiya ta tabbata ga Allah, muna gode wa Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta da shiriya da kuma addini na gaskiya domin addininsa ya ɗaukaka ya bayyana ko da kwa mushrikai da kafirai na duniya ba sa so muna gode wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda mumini mai kaɗaita Allah yake kusantar Ubangiji da wannan godiyar. muna gode masa lalle muna gode wa Allah muna shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya tsarkakakken sarki muna gode masa daga barin abin da azzalimai da masu ƙirƙire suke jingina wa fiyayyen halitta shaida wacce za ta amfani mai faɗinta ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba sa amfani. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam farin gani ɗan Abdullahi bawansa ne kuma manzansa ne, Allah ya aiko shi da gaskiya, ya aiko shi da shiriya, kuma ya kasance mai bishara ne ga duk wanda ya zamanto mutumin kirki ya aikin nagarta. mai gargaɗi ga duk wanda ya bitilce ya ƙi bauta wa Allah maɗaukakin sarki ya bi son zuciyarsa. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad shi mai kira ne zuwa ga Allah da izininsa kuma fitilla ce mai haskakawa. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya idda manzanci, ya isar da saƙo, ya sauke amanar da aka ɗora masa. ya yi nasiha a wannan al'ummar, ya yi ƙoƙari a cikin wannan addini matuƙar ƙoƙari. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da bin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, masoyinmu mai cetonmu shugabanmu, annan Muhammad. Ita sunna ko ku Ƙur'ani. da hadisai sun yi nuni akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masa biyayya sunnar ma'aiki alaihi salam ta haɗe da ta haɗa da maganganunsa da ayyukansa da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar bai yi inkari ba bai musanta ba ya buga stam ya buga hatimi a kai lalle Qur'ani da hadisai sun tabbatar da wajabcin aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yace duk abin da manzo ya zo muku da shi to ku rike shi. Abin da ku ya hane ku to ku hanu. Duk wanda ya biyayya ga manzon Allah to haƙiƙa yayi biyayya ga Allah ne. Idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi masa biyayya to za ku shiryu. Ubangiji ta'ala ya ce, Ina rantsuwa da Ubangijinka, wallahi ba su yi imani ba, sai sun sanya ka mai hukunci cikin abin da ya shiga tsakaninsu na rigima, sannan ba su ji haushi ba, ba su ji damuwa ba, ba su ji wani ƙurji ba dangane da abin da ka yanke musu, hukuncin da ka yanke musu, suka miƙa wuya miƙawa. Allah maɗaukin sarki ya ce bai dacewa ga mumini da mumuna idan Allah da manzansa suka yanke hukunci su kuma su kasance suna da zaɓi. Wai ba na Allah suke so ba na annabi suke so ba nasu suke so, to wanda yake haka ba mumuni ba ne. Ya tabbata cikin hadisi, manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Na riƙashe ku na hore ku. da bin sunnata da sunnar kalifofina shiryayyu waɗanda suka zo a bayana. Za Allah da kansa yake cewa na bar muku al'amura guda biyu, idan dai muddin kun yi riƙo da su, to ba za ku ɓata ba, ba za ku taɓe ba, ba za ku halaka ba. Kitabullah wa sunnati, littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. duk wanda ya rike Qur'ani da hadisi ba zai bata ba mu lura Qur'ani da hadisi a haɗe suke duk wanda ya raba su to ba shiryayye bane duk wanda ya raba Qur'ani da hadisi to ya bata da Qur'ani da hadisi dan juma ne da dan jimmai a hada suke gaba daya wa da kani ne tare suke tafiya ɗaya baya saba wa ɗaya sai dai ɗaya yana fassara ɗaya duk wanda ya ce bai yi imani da hadisi ba to ya fita musulunci dole sai ka haɗa biyu da ƙur'ani da hadisi za ka raba Allah da manzansa ne a wurare da dama ba za su lissafi ba Allah bai raba shi da manzansa ba ko a kiran sallah Allah ya haɗa Allah da manzansa a shiga musulunci ma duk wanda zai musulunta sai ya yi imani da Allah da manzan Allah duk wanda bai imani da manzan Allah ba to ba musulmi ba ne to haka maganganunsa duk wanda ya ce bai yadda da su ba to ya fita sai ya nemo abin da yake ba musulunci ba a haɗa suke ko da yaushe ba sa ba a raba su kar wasu su yaudare ka su ce wai Kur'ani kaɗai za ka yi imani banda hadisai to ka ɓata in ka bi wannan layin ka bi wata ɓuga ce da ba za ta ɓulle ba dole sai ka tsaya ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka riƙe shi sau da ƙafa wani yake cewa daga cikin magabata duk wanda ya nemi shirya ba ta hanyar bin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam faqad dalla ya ɓata wa man ittaba as-sunnah duk wanda ya bi sunnar manzan Allah kuma to ya shiryu me ya sunnan ne na ce maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa wata ƙarirati da abin da aka tabbat aka yi a gabansa ya tabbatar ya buga hatimi to wannan su ne sunna sai wani ya zo ya ce maka a'a dukka hadisan nan ka yi watsi da su ka zo ka riƙe ƙur'ani shi kaɗai ba za ka gane ƙur'anin ba ma shi kansa Kur'anin in ka rike shi kadai ka bar hadisai ba za ka gane Kur'anin ba saboda ko fassara hadisin sai ka fassara shi yadda magabata suka fassara su kuma waye fassara musu malamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi in larabci kake ji da Allah madaukin sarki ya ce kulu washrabu ku ci ku sha حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل sai ya ɗauko zare guda biyu da baƙi da fari ya sa a kan filansa ya ringa cin abinci wai har sai ya gane farin ya gane baƙin ya daina haka ya fahimci ayar kuma a cikin sahabbai ne ya zo ya gaya manzo Allah ga yadda na yi sai manzo Allah ya ce ai ba haka ake nufi ba ana nufin alfijir na gaskiya da alfijir na ƙarya alfijir na gaskiya da alfijir na ƙarya shi ake nufi shine farin zare da baƙin zare kun ga sai da manzo Allah ya gaya musu fassarar tukunna suka rike tukunna su ma suka fassara to har har duniya ta nade in baka koma ka koyi fassarar ka daga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to har yanzu da ba addinin musulunci kake ba in kai da ka kuma za ka da ku ana istishhadi da waƙoƙi na larabci to a hausa ma ana iya istishhadi da waƙoƙi na hausawanmu ko shata ma ya ce ku dai tsaya ga annabi muhammadu duk wanda ya tsaya ga annabi muhammadu to bai taɓewa a duniya kuma a lahira ma ba zai taɓe ba to sai ka ce kai ba ruwanka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wani addini kake yi wa ya zo maka da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo maka da addinin tunda shi ya zo ma da addinin to dole sai ka ɗauko maganganunsa da ayyukansa sannan shi ne zai zama maka madubi ka ringa kokkoya ka ringa koya ka ringa bibiyan abubuwan da yake yi da zarar ka kauce wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bar musulunci me yasa waɗanda suka yi imani da annabi isa aka ce ba musulmai suke ba suka ƙi imani da annabi muhammad saboda sun sauka a layi da suna kan layi sun imani da annabi isa to kamata yi da annabi ya zo annabi muhammad sai su yi imaninsu sai imaninsu ya cika su yi imani da shi sai suka ce a su sun tsaya annabi isa sai manzo allah ya ce ba wani ba yahude ko ba nasare da zan bayyana bai imani da ni ba face in ya mutu wuta zai tafi imaninsu da annabi isa ba zai amfane su ba har sai sun da sun imani da annabi muhammad imanin yahudawa da annabi musa ba zai amfane su ba har sai sun dawo sun yi irin na su abdullahi ibn abdussalam yadda suka yi imani da annabi muhammad da su a ainihin wato fada-fada da malaman da suka musulunta daga cikin yahudawa da nasara allah maɗaukakin sarki ya datar da mu allah maɗaukakin sarki ya amshi ibadunmu a cikin garinmu a garin misau akwai wani bawan allah da ko da yaushe faɗi tashi na wa'azi da shi ake yi jiya cikin dare Allah ya masa rasuwa malam malami muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta masa ya sanya aljanna ce makomarsa Allahumma ghafir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu naka bil wahdaniyya wa matu ala dhalik Allahumma ghafir lahum warhamhum wa akrim nuzula واغسلهم بالماء والثلج والبرد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله